wannan safiya ta laraba sha biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga shida ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da 89 a cikin suratul bakara a yau za mu ci gaba akan aya ta 190 a cikin ita sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
Allah madaukakin sarki ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa qatilu ku yaƙi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙanku fi sabilillahi a cikin hanya ta Allah dan ɗaga kalima ta Allah wala ta'tadu kakku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki bai san masu ketare iyaka wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda suka sauka dan shar'anta ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su tashi su yaki wasu malamai suka ce ita ce farkon ayar da ta sauko don wajabta yaƙi ga musulmi ra'ayi na biyu kuma ya nuna faɗan Allah tabaraka wa ta'ala udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna wa inna Allah ala nasrihim laqadir wannan ita ce aya wadda ta fara sabka sabani tsakanin malamai wace aya ce ta fara sabka saboda kamun waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki haƙuri yake ba annabi da wanda ke tare da shi. Alam tara ila alladhina qila lahum ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka shin labari bai zo maka ba baka sani ba ga waɗanda ake ce masu kuffu aydiyakum ku kame hannayenku kakku ce za ku tashi ku yi yaƙi wa aqimus salata wa atuz zakata ku dai tsaye da sallah kuma ku ba da zakka kenan wannan aya ta nuna akwai lokacin da Allah madaukakin sarki ke umarnin sahabbai in suka zaburo saboda cin mutunci da ake yi masu da hana su su aiwatar da addinin su da ake yi sai Allah ya ce ku yi hakuri ku dai ku yi sallah ku ba da zakka kurum ba maganar yaƙi ake a yanzu ba saboda ba lokacin ba lokacin shi bane daga baya lokacin da mushrikai suka tsananta da cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya masu izini a Madina akan su tashi su yi yaƙi lokacin da ake makkafa Abu Jahlin ba irin mugun abin da bai rinka yi ba ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi yana sallah ya ɗauko mahaifa ta raƙumi ya zo ya labta mashi da ƙazantar da komi da komi irin su bilal su ammar azabtar da su aka rinka yi a cikin rana ana wahalar da su saboda kawai sun ce allah maɗaukakin sarki ba wani abin bauta da cancanta sai shi kenan an cutar da su da sun zaburo sun ce za su yaƙi sai a ce ku yi shiru ku yi haƙuri hatta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce mashi yake fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah fa'arid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha to amma mutane su da yawa basu cika san kwanciyar hankali ba lokacin da za mutum zai taso da sakarci ko rishin mutunci sai ka bashi hakuri to a wannan lokacin zai ci gaba da yin abin da yake yi ba الناس إن جحدوا البرهان واعتصفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم فشر إن تلقه بالخير ضقت به زرعا وإن تلقه بشر ينحسب إن متعني سكا قسكيا سكا كيتا أكتي زمن لافيا سكا زمن لافيا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم أتاش أياكي شي يفي زمنت الدنيا لافيا أكن أزونا لافيا saboda su dai waɗannan masu ta'adda ba su bari a zanna lafiya kenan mutane lokacin da suka taso da ta'adda sai a tashi a kare wannan ta'addar tasu to haka aka yi don haka waccan aya wadda alarama ya karanta ta ce uzina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa su ma su tashi su yaƙi bi annahum zulimu dan an zalunce su wannan yana nuna maka addinin musulunci bai shar'anta yaƙi ba don kawai a zudda jini bai shar'anta yaƙi ba saboda ta'adda a'a an shar'anta yaƙi ne saboda a ɗaga kalima ta Allah an shar'anta yaƙi ne don a tashi a kare kai kenan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙanku malamai suka ce wannan aya tana nan tana aiki ko kuma an shafe ta ne saboda an san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura rindina ta yake a wasu garuruwa wanda su ba su yaki annabi ba to wannan aya kuma tana cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yakanku in ya zamo wannan allazina yuqatilunakum qaidi ne na su wanda suka yaƙe ku su ne za ku yaƙa ko kuma in ya zama na aya tana nufin allazina yuqatilunakum ai ku yaƙe su dan su ma suna yaƙan ku kenan wannan wani abu ne daban kuma ku yaƙe su in kuka yi kwance kuke ganin cewa kar ku yi a'a waɗannan mutanen fa wanda ba ku yaƙa ɗinnan ba su ne ke yaƙan ku to ta kaka mutum zai yaƙe ka ba za ka tashi ka yaƙe shi ba wannan ita ma ma'ana ce ta aya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wasu malamai suka ce wannan aya an shafe ta da me aka shafe ta Allah madaukakin sarki ya ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai duk inda kuka same su kenan ba magana sai sun yaƙe ku ba wannan shine ke bada cewa yaƙi kala biyu ne akwai yaƙi na kare kai akwai yaƙi na nema yaƙi a tashi a yaƙi waɗanda suka ƙi imani da Allah da ma'aiki قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Katilun ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ku yaƙi waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba ba su haramta abinda Allah ya haramta ku yaƙe su kenan wannan aya ta nuna duk za a iya yakan mushrikai to ita kuma wannan aya kamar ta nuna a tafsiri in muka ɗauki fisin alladina yuqatilunakum da tafsirin waɗanda suka yaƙe ku su za ku yaƙa kenan amma in muka ɗauke su da cewa aya tana kwaɗaitar da musulmi ne akan tana turo himmar su ne me yasa ba za ku yaƙi wanda suka yaƙe ku ba waɗannan mutanen waɗanda suke yaƙan ku me yasa ba za ku yaƙe su ba kenan wannan kuma wata ma'ana ce ta daban kenan wannan aya ta nuna ana yaƙan wanda ya yaƙi mutum ne kurum sai malamai suka ce an shafe ta da wancan aya wadda ke nuna duk inda kuka same su ku yaƙe su to in ya zama na addinin musulunci bai tilasta ma mutane akan su shige shi to don menene za a ranka yaƙan kafirai me yasa ake yaƙan kafirai a bar su mana lakum dinukum waliyadin wannan doka ce wadda ta zo daga Allah maɗaukakin sarki kai wanda ka yi imani da Allah Allah shi ya halicci ɗan adam kuma ya bani labarin cewa bai halicce su ba sai don su bauta mashi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
Allah maɗaukakin sarki ya ce ban halicci mutum da aljani ba illa liya'buduni sai dai don su bauta mani to in ya zama na Allah da ya halicce ka dan ka bauta mashi ne sai aka ce maka la ilaha illallah ka shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah sai ka ce ba za ka yi ba aka ce maka ka zo ka bi annabi ka yi abin da ya umarce ka da shi ka bar abin da ya hana ka shi ka ce ba za ka yi ba Allah nan kuma saboda ka bauta mashi ya halicce ka menene amfanin zaman ka a duniya a'a Allah ma in aka ce qital akwai wani abu wanda yake ba kashi kadai bane akwai wani abu na firgitarwa ban tsoro tsoron ka a kashe ka tsoron kai ya zama an kame matanka da diyanka da abin da ya kamata haka kenan in aka ce ayi yaki ba ana nufin tilasta ma mutane bane kan addinin musulunci na dole su yi saboda in aka je wajen yakin kowane al'umma me ake ce masu cewa ake ko dai ku yi imani da Allah ku ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko kuma ku ba da jizya saboda kariya da daula ta musulunci take bako kenan ku ba da jizya shi kenan ku ci gaba da addininku kenan wannan yana nuna addini ba ana tilasta maka sai ka shigo shi bane a'a addinin musulunci addini ne wanda yake zai kai ka ga tsira kuma a fili komi yake ba kurafat ciki ba ka ɗaukar ɗan adam ka ce mashi Allah ne ba ka ɗaukar dutse ka ce mashi Allah ne kenan kai kanka in aka ce maka zo shiga musulunci kai mai hankali ka san musulunci nan shine abin yi shine bai zai sa ɗan adam irin ka ya bayar ya tsaya kana bauta mashi ba to balle ka bauta ma dutse wanda bai ji bai gani bai magana kenan addinin musulunci gata ne wajen bauta ma Allah maɗaukakin sarki kuma a fili yake duk wanda ya kalla ya san cewa ba khurafat ciki annabinmu ma ya hana a bauta mashi kai dukawa a gaida shi a mai sujada ya hana a yi mashi duk in ya furta cewa ke shi bawan Allah ne to kenan addinin musulunci a fili yake bai da wani ababe wanda suke na khurafat a cikin shi to ka zo ka shiga in ka so shiga in baka so ba zanna kan addinin da kake ganin zaka zanna kan shi amma ka ba da jizya saboda a lokacin da daula ta musulunci take da karfi tana ba ku kariya gaba daya ba ta bambanta tsakanin wanda yake musulmi in kana cikin gari da kuma wanda yake ba musulmi bane to kenan wannan ke nuna ga abin da yasa aka shar'anta yaki an shar'anta yaki ne saboda Allah madaukakin sarki shi halicci ɗan adam yace su bota mashi suka ki bota mashi sun ce ba shi Allah kuma shine yayi izini yace a yaƙi wanda suka ki imani da Allah da ma'aiki dan haka ake yaƙan su wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu kakku yi ta'adda kakku ketare iyaka ta'adda da yin mi ko dai ya zamana za a yaƙi mata za a kashe mata za a kashe ƙanƙanan yara to wannan ta'adda ce wadda take ba ƴar kaɗan ba don haka Abdullah ibn Abbas ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tura rindina ta yaki zai ce ku je ku yaƙe su da sunan Allah kar ku kashe mata kar ku kashe kankanan yara kar ku kashe marasa lafiya tsofi da kuma waɗanda suka keɓantu suna bautan Allah kar ku yaƙi dukkan waɗannan waɗanda za ku yaƙa kenan waɗanda suka yaƙe suke shirye da su yaƙe ku wannan shi ma tafsiri ne na alladhina yuqatilunakum wanda suke shirye da su yaƙe ku ba mata ba ba kankanan yara ba ba tsofaffi ba kenan kashe waɗannan ta'adda ne diba wannan ana magana ne akan yaƙi lokacin da za a yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai wanda Allah ya ce a yaƙa ɗin kenan to kai da za ka zo wakatar da ‘ya'ya na musulmi mata ‘ya'ya na musulmi ƙanƙanan yara ku kwashe su ku kai su wani wuri inda ba a san ina ne ba wani lokaci wai da sunan musulunci ta kaka ne irin wannan mugun abu zai zama wa musulunci waɗanda ke kama ƙanƙanan yara da mata su je suna ma matan wani abu su je suna cin zarafi gare su wannan bayan da za a yi su zamo Allah suke ma'aiki aslan to amma su rinka buɗe baki da sunan addini suke ma'aiki to wannan shine abin mamaki addini cewa yi in aka samu waɗannan ko a kashe su ko a yanke kafar dama hannun hagu ko a kore su daga ƙasa ba su da amfani a addini ba addini suke ma'aiki ba yaƙi na musulunci daban yake yana hana dukkan wannan ta'adda na farko wala ta'atadu ka ku ta'adda da kashe mata da ƙanƙanan yara da wanda ba su ji ba su gani ba ko kuma wala ta'atadu ka ku yaƙi wanda bai yaƙe ku ba kenan in muka ɗauki tafsirin allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙin ku kenan ku zai yaƙi waɗanda suke yaƙinku wanda ba su yaƙinku akwai zaman lafiya tsakaninku da su to ku yaƙe su shi ma wannan tafsiri ne wala ta'tadu ko kuma kakku fara yaƙansu a cikin wata wanda yake mai alfarma ku tashi ku yaƙe su a cikin wata mai alfarma ko kuma ku ya tashi ku yaƙe su lokacin da suke cikin harami shi ma wannan tafsiri ne wala ta'tadu ko kuma ku ƙetare iyaka da dukkan wani abu wanda yake saban Allah ne ƙetare iyaka ne wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya ƙetare iyaka ta Allah to ya zalunci kawunan shi sun faqad zalama nafsahu ya zalunci kanshi don haka lokacin da Allah zai ma mutane bayani na hukunce-hukunce na shari'a sai ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha wannan iyakoki na Allah ne kar ku yarda ku ƙetare wannan iyakokin na Allah wala ta'tadu kar ku ƙetare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki bai san masu ƙetare iyaka
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله مدوكاكين سركي يتي وقتلوهم حيث ثقفتموهم ku kashe su ai waɗanda suke yaƙan kuɗin nan wanda aka ce ku yaƙa duk inda kuka same su ku kashe su wa akhrijuhum ay a cikin kowane wuri kuka same su ko kashe su wa akhrijuhum ku fitar da su daga garuruwan su min haythu akhrajukum ta inda suka fidda ku daga garuruwan ku an fiddo annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka kuma in kuka samu dama fidda su ku fidda su wal fitnatu shirka sakin hanyar Allah kafirti ashaddu min alqatli shine yafi tsanani akan a kashe mutum kange mutum daga ya zo ya yi addini wanda ku kuke yi mushirikawa shine ya fi tsanani akan a zo a kashe mutum don in aka kashe ka an raba ka da rayuwa ne in kuma ya zamana an hana ka kai addini an raba ka da rayuwa ce wadda take ta dindindin rayuwa ta duniya wannan Allah ya ce mata duniya qalil dan lokaci ne za ka yi dan kaɗan mafiya yawan mutane ba su kai shekara ɗari balle su wuce to in aka je lahira kuma an raba ka da addininka za ka shiga wutar jahannama ne khalidi na fiha abadan za ka dawwama a cikin wannan wuta na abada kenan ka zamo akan kafirci ya zama bala'i akan a zo a kashe ka wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami kakku yaƙe su a masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi sai in sun yaƙe ku a cikin shi masallacin mai alfarma shine Ka'aba fa in qatalukum in suka yaƙe ku faqatuluhum kuma ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamako na waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki waqatuluhum haythu thaqiftumuhum ku yaƙe su duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wannan yana nuna sakamako kenan yanda suke yakan ku ku yake su haka ku fidda su daga garuruwan ku garuruwan su kamar yanda suka fidda ku ko kuma ta inda suka fidda ku daga garuruwan ku sun fiddo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka suka sa shi dole ya koma madina da zama gaba daya da shi da iyalan shi to shi wannan duka cutarwa ne dan fidda mutum daga gidan shi bala'i ne wanda Allah madaukakin sarki ya daidaita shi da kashe mutum ka tada mutum daga inda yake zaune gida wanda ya zo ya gina yake zaune a ciki wuri wanda ya share ya zo ya zauna ka zo ka tada shi daga ciki wannan an kamanta shi da kashe mutum haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرج أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أو اخرجوا من أو اخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Da za mu wajabta masu, katabna alaihim an yaqtulu anfusakum da za mu wajabta masu mu ce maku ku kashe kawunan ku da kanku, aw ikhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ba wanda za su aikata haka sai kaɗan daga cikin mutane. Malamai suka ce dilalatul muqarana aw dilalatul tuqtiran tana nuna fidda mutum daga gida wanda ya zo ya yi a kore shi daga ciki ya riga ya saba da wannan gida yana kusan daidai da kashe wannan ɗan adam ɗin mutum ya zamana ya zo ya sai gida sayan shi ya yi ya zo ya gina ya gama zaunawa a ciki a zo a ce mashi tashi ka bar wannan gidan balle ma a ce a zo a rosa wani abu irin wannan a gaskiya irin wannan ababe ya kamata a rinka taka tsantsan a cikin yinsu ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وقاتلوهم حتى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم تو هكا أكذو أكفد النبي كوما كفد سو تئند سكفدكم والفتنة أي الشرك كافرتي ده شركة أشد من القتل يا في الثنني أكن كسا وقاتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ككو يا كيس أوجا مسلاتي مئة الفرما مكة أن هنا ينياكي أتكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا أياكي أتكي مكة مكة ko ciyawa ta makka baka cira ƙaya ta makka baka cira tana da alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba wanda aka halitta mai ya zo yayi yaki a makka ko ni da na zo na kewaye makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani ɗan lokaci ne kaɗan a cikin yini Allah ya halitta mani in zo in kewaye makka saboda kuma abin da kafiran makka suka yi wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami kakku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yaƙe ku a cikin shi fa in qatalukum in suka yaƙe ku a cikin masallaci mai alfarma faqtuluhum kuma ku yaƙe su a wannan wuri kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamako na kafirai qatiluhum fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim
Allah yace fa in intahu in suka hanu suka dakata suka bar abin da suke na shirka na kafirci suka bar yaƙanku fa'inin ta hau in suka bar abin da suke da shirka ko kuma suka bar yaƙanku fa'inin ta hau fa'in Allah gafurur rahim to lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki mai yafiya ne rahimun mai tausayi ne mai yafiya ne don haka ya jaye maku yaƙansu a wannan lokaci ko mai yafiya ne akan abin da suka gabatar da shi na shirka
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وقاتلوهم كياكيسو حتى لا تكون فتنة har ya zamo fitina shine kafirci ba zai zamo ba a ban ƙasa wa yakuna dinu kulluhu lillah ko wa yakuna dinu lillah ku yaƙe su har ya zamo ba za a samu kafirci a ban ƙasa ba addini ya zamo dukkan Allah ne fa'inin ta hau in suka kame daga kafircin da suke yi suka bari fala udwana ba a tashi a yi ma wani mutum ta'adda a tashi a keta alfarman wani illa ala zalimin sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su har ya zamo ba za a samu shirka a bankasa ba wannan shine hadaf wanda aka shar'anta yin yaƙi dan shi don daga addini na Allah maɗaukakin sarki don ya zamana ba za a samu kafirci a ban ƙasa ba sannan kuma in za a yakin sai ya zamo don Allah za a wannan yakin ba don alfahari ba ba don wani abu ba ba don fin ƙarfi ba ba don cin zarafin waɗansu mutane ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi mai yaƙi saboda kare gidansu mai yaƙi saboda nuna jarinta mai yaƙi saboda alfahari mai yaƙi saboda kalima ta Allah ta wane ne ke yi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yaƙi dan kalima Allah ta zamo ita ce sama akan komai to wannan shi ke yaƙi saboda Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana sai aka ce fala udwana ai ba ƙetare iyaka illa ala zalimin alhali in ya zamana su ne suka yi yaƙi ko su suka kafirce ma Allah zuwa a yaƙe su ba udwana bane ba ƙetare iyaka bane amma sai aka ce fala udwana illa ala zalimin wannan ala sabilil mushakala kaman yanda Allah madaukakin sarki yake cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ay yu'amiluhum mu'amalat al mukhada'a innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim alhali Allah madaukakin sarki bai yin izgili amma in ya zamana abu sakamakon abu ne sai a ambace shi da sunan shi kenan izgiri sakamakon da za a ma mutumin da ya yi izgiri sai a ambace shi izgiri shine malaman balaga ke ce ma almushakala yaudara in aka saka ma mayaudari da yaudara sai a sace ma wannan sakamakon yaudara ba yaudara ba ne amma alasabilin mushakal to anan an ce fala udwana saboda su kafirai yan ta'adda ne kafirai yan ta'adda ne suna zuwa su da musulmi haka kurum su far masu to wannan in aka tashi yi masu raddi akan wannan ta'addai wannan ta'adda wanda suka yi sai a zo da lafazi na al'udwan alhali mai da martani ba ta'adda ba ne fala udwana illa ala zalimin sai dai waɗanda suke azzalimai su ne za a tashi a yaƙa in suka zo suka yaƙi musulmi lokacin zaman lafiya
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Ashahrul haramu bi shahril harami, ai, wata mai alfarma yana daidai da wata mai alfarma. Wal hurumatu qisas alfarma kuma ana yin kisasi gare ta, duk wanda ya keta alfarma wani shi ba sai a keta alfarma alfarma shi saboda kisasi. Ba mani'ta da alaikum duk wanda ya ketare iyaka gare ku, fa'tadu alaihi bi mithli ma da alaikum. kuma ku ƙetar iyaka gare shi bi mitli ma'tada alaikum irin yadda ya ƙetar iyaka gare ku wattaqullaha amma in kuka tashi ramuwa ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin ku san cewa Allah madaukakin sarki yana tare da masu tsoron shi الشهر الحرام بالشهر الحرام annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai lokacin da ya tashi zai shiga makka don ya yi umra a zulqa'ida kafirai suka zo suka tare shi suka ce ba zai shiga makkan nan ba a ƙarshe lokaci da ya zo kuma a cikin shi wannan wata mai alfarma na zulqa'ida a lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya shigo makka kenan wannan hana shi ya shiga da kuma zuwa ya shiga shi dukkansu sun zamo ne a cikin wata wanda yake mai alfarma wannan tafsiri ne ko kuma yadda kuke yi ma musulmi ta'adda a cikin wata mai alfarma to su ma suna da damar su rama wannan ta'addan a cikin wata mai alfarma kasancewa Allah ya ɗauki wasu watanni ya ce minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wannan bai nuna ka zo cikin wata mai alfarma ka taka ni in barka kenan in aka tashi kiyaye alfarma ta wata kenan mu kiyaye shi gaba daya in kun kiyaye alfarma ta ba za ku yaƙe mu ba a cikin wata mai alfarma to mu ma za mu kiyaye ba za mu yaƙe ku ba a cikin wata mai alfarma kenan wata mai alfarma yana daidai da wata mai alfarma الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ana nufin alfarma abu wanda ba a yarda ka keta shi ba ko na Allah ko kuma na ɗan adam to in ya zama da an samu keta alfarma kuma to a wannan lokaci sai a yi abin da ake cin alƙisas alƙisas shi ne almumathala yanda kaman nima in maka haka don haka ƙaunuhu ta'ala faɗan Allah da ya ce fama ni'ta da alaikum duk wanda ya ta'adda gare ku fa'atadu alaihi bi mithli ma'tada alaikum nan ma kaji Allah ya ce duk wanda ya yi maku ta'adda kenan wanda ya fara wanda ya fara shi ne ake ce maɗan ta'adda to amma fa'atadu alaihi in ka tashi mai da martani shi wannan ba ta'adda ba ne ka yi abin da yake an shar'anta maka shi amma shi ya tashi ya maka wani abu na keta alfarmaka shi shi ne ya yi ta'adda to wannan dukkan su ana ce mashi almushakala kenan wanda ya maku ta'adda fa'atadu alaihi kuma ku rama wannan ta'adda wadda ya yi gare ku irin daidai yadda ya mako ka ku rage ka kuma ku ƙara kinan yadda aka maka kai haka nan sai ya zama wannan famani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi mithli ma da alaikum tana daidai da faɗan Allah da ya ce wal hurumatu qisas kinan in aka keta alfarma wannan lokacin kisasi ya zama dole kenan sai ka tashi a mai da abin da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب المعتدين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna a saka da mummuna irinta faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya yafi yayi gyara to ladar shi tana wajen Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah maɗaukakin sarki bai san azzalimai kenan wannan ita ma ta nuna yanda kai ana iya a maka yanda kai in mutum aka yi mashi wani abin da bai kamata ba ya tashi ya rama da abin da shi ma bai kamata ba to ya yi daidai sai dai ka yi ma wanda ya maka ba daidai ba kyautatawa wannan abu ne wanda addini ke san shi kenan Allah yake faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda yayi rangwame yayi yafiya yayi gyara ya kyautata ma wanda yake ya munana mashi to yana da lada wadda take mai girma a wajen Allah wannan tana kwatancin faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce fa'idan ladi bai naka idfa billati hiya ahsan fa'idan ladi bai naka wa bai nahu adawatun ka annahu waliyun hamid kenan kai in ka tashi sakamako ka aikata abin da yake na alkhairi ne na kyautatawa ko da ma ga wanda yake ya munana maka ne to in kai haka za ka ga wanda yake makiyinka ne akwai adawa kiyayya tsakaninka da shi zai zamo kaman masoyinka ne wa ma yulqaha illa alladhina sabaru to kyautata ma wanda ya munana maka kuma ba mai iya yin shi sai dai waɗanda suke da haƙuri wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba waɗanda suke yin iya yin su yi aikata haka sai waɗanda suke suna da rabo wanda yake mai girma
الله أعلم وأن wattakullaha kusan ku tsoraci Allah saboda Allah ya ce ka mai da martani so da yawa wajen mai da martani ake yin ta'adda sai mutum ya je mai da martani ba ka sauye cika tsayawa ya mai da martani daidai irin abin da aka mashi ya yi shi ba a'a so da yawa zai wuce iyaka kamar yadda zamanin jahiliya suke yi a kashe raƙumin wani ya je ya nemi shugaba na wanda ya kashe raƙumin nashi shugaba cikin ƙabilan ya kashe kaga ina ɗan adam ina raƙumi a tashi a kama yaƙi a yi wajen shekara arba'in ana yi saboda wannan matsala kawai to wannan duka akwai keta alfarma akwai wuce iyaka a'a in ka tashi maidawa ka maida daidai yadda aka yi don haka ku tsoraci Allah ku kiyaye Allah wa'lamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu tsoron Allah. Wannan ayoyi duka suna bayani ne akan yaƙi, akan yaƙi. Yaƙin nan kuma hatta la ta kona fitna wa ya kona dini kulluhu lillah. A nan malamai na makasidin shari'a suka ce, wane ne gaba? Kiyaye rin ɗan adam shi ne gaba ko kuma kiyaye addini shine gaba wasu malamai suka ce kiyaye ran dan adam mana in babu yan adam su wane ne za su yi addini wasu suka ce a'a kiyaye addini shine gaba saboda Allah maɗaukakin sarki ya umarni muminai da su ba da kawunansu da dukiyarsu saboda ɗaga kalimata Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ula'ika humus sadiqun za su bada kawunan su za su bada dukiyar su saboda Allah to waɗannan su ne masu gaskiya innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ula'ika yarjuna rahmatallah ba wannan aya nake nema ba kenan dai jihadi a bada kai saboda Allah inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kenan sun sai da kawunan su don su samu aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah su je su kashe a kashe su saboda ni saboda daga addini sai wasu malaman na makasid suka ce a'a kenan addini shine gaba matsala ce wadda tana da rikici saboda nasosi wanda suka zo wasu suka ce a'a to ba muna gani ba addinin wani lokaci sai ka aje shi saboda ranka ya kubuta in aka zo za a kashe ka aka ce zagi addini ka san ridda ne sai shari'a ta ce maka zagi addinin in aka ce ka yi wani abu wanda yake ridda ne ka ce ka bar musulunci shari'a ta ce in dai ga bindiga kana gani za a kashe ka ce ka bar musulunci amma zuciyarka ya zama tana natsa da musuluncin nan sai wasu suka fahimci wannan yana nuna gabatar da rai na ɗan adam a kan addinin to da sun kula da kyau a cikin ita ayan bai nuna gabatar da kiyaye rai na ɗan adam ba a kan kiyaye addini saboda ai ba a ce ka yi ridda ba ai ba a ce ka bar musulunci ba ai ba a ce ka bar musulunci ba har zuci da yanzu za a zo a aza maka bindiga sai a ce maka fita daga musulunci sai ka ce wallahi kawai daman abin ya sha mana kai kawai wahalhalu ma na sallah kaɗai sun ishe ni na bari ka ga a zuci musuluncin nan ka yi watsi da shi kenan to kai kafiri ne nuna maka bindigan nan ba zai nuna cewa kai ba kafiri ba ne saboda kafircin ya kai zuciyarka Allah kuma cewa ya yi man man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta mawa wa qalbuhu mutma'innun bil iman kenan zuciya sharadi na in an tilasta maka kan wani abu ya zama na Allah bai kama ka da wannan laifin ba to ya zamo qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyar shi tana natse da imani shine ba za a maka hukunci ba akan cewa kai kafiri ne ko da kayi abin da yake kafirci ne to kaga kenan wannan yana nuna gabatar da addini akan rai na dan adam wannan shine mafi rinjayen ra'ayi daga cikin ra'ayoyi na malamai gabatar da addini saboda addinin nan shine kake zuwa ka ba da ranka da rayuwarka saboda ka tsare shi
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
da Allah ya ce wattaku Allah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku tsoraci Allah ku kiyayi Allah ku sani cewa Allah yana tare da masu tsoron shi yana tare da su da taimaka masu da ba su cin nasara akan makiyansu yana tare da su da agaza masu da daidaita masu da daidaita su kan hanya kenan wannan ma'iyya ce wadda take ta taimakawa da ba da agaji da sa su kan hanya akwai ma'iyya a cikin alkur'ani tana da daban-daban ne akwai kulawa sa ido kan abu akwai kuma taimakawa ba ana nufi ba Allah maɗaukakin sarki yana tare da su a wuri guda tare da cewa waɗansu malaman sun tafi akan cewa ma'adin nan haƙiƙiyya ce kamar yadda muke ganin wata yana sama amma kuma yana tare da mutu haka Allah maɗaukakin sarki bai nesa da ɗan adam shi ne Allah ya ce wa an fi kofi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillahi cikin daga kalima na Allah cikin hanya ta Allah cikin ci gaba na addini wala tulku bi aidikum ila tahluka kab ku jefa hannuwanku a cikin hallaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa wannan aya tana nuna ciyar da dukiya ciyar da kome ke kaji Allah cewa yi wa an fi ku ciyar bai faɗi menene za ka ciyar da shi ba abinda ke nuna duk abinda Allah ya hore maka kana iya agaza ma addini da wannan abu masu dukiya su ciyar da dukiyarsu don daga addini wanda suke da alfarma su yi amfani da alfarmarsu wajen daga addini waɗanda suke iya taimaka ma addini da iliminsu su taimaka ma addini da iliminsu wanda ke iya taimaka ma addini da fasahar shi ya taimaka ma addini da fasahar shi wanda ke iya taimaka ma addini da ƙarfi da Allah ya mashi ya taimaka ma addini da ƙarfi dukkan su infaqi ne dan haka a balaga in aka shafe maf'ulun bihi to yana nuna haɗe komi da komi da yace wa anfiqu bai ce almala ba ai sai ce ku ciyar da dukiya an fi ku amwala kun fi sabilillah sai ya shiru bai faɗi abin da zaka ciyar da shi ba to dukkan abin da zaka iya agaza mu addini da shi ana nufin ka yi shi wannan hazful muta'alliqat ko kuma maf'ulun bihi yufidu al-umum wajen malaman balaga dan haka kake jin Allah yana cewa wallahu yad'u sai ya shiru bai ce yad'u fulanan wa fulanan wa fulanan ba kenan dan haka Allah yana kiran kowa da kowa musulmi ne ko kafiri ne ila daris salam ya zuwa gida na aminci shine aljanna yana kiran kowa da kowa to amma da yazo wajen shiryarwa kaga sai fiddu maf'ulun bihi sai ce wa yahdi man ai yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda yaso wajen kira gaba ɗaya ake kiran kowa amma dan ya nuna umumi kenan wajen kuma shiryarwa sai Allah ya keɓanci waɗansu mutane su ne yake shiryar da su to a nan ma sai an ce wa an fi ko fi sabilillahi ai wa an fi ko amwalakum wa an fi ko afkarakum wa an fi ko ko hurumatikum fi sabilillahi dukkan abin da zai zo maka wanda ya cancanci ciyar da shi ka ciyar da shi saboda daga kalima ta Allah shi ciyar da dukiya ba zubawa rijiya bane kamar yadda mafiya yawan mutane suke fahimta wannan dukiya wadda za ka ɗauka ka ba da ka ba Allah ka ba wani ɗan adam ya amfana ka ciyar wannan ita ce ainihin dukiyar da ka mallaka dukiya wadda za ka bar ma magada wannan ba dukiyar ka bace abinda ka gabatar ma da Allah ka aikata wani abu na alkhairi masallaci ka gina wani abu ka gina ka bari wanda amfanin shi yana tafiya ko bayan ranka to wannan shine abin da ka bar ma kanka amma abin da za ka ci ka sha ka shiga ka zauna wannan dukkansu ba za ka gane su a lahira ba ka ci ka canye ne a nan duniya to don haka rishin yin haka jefa kai ne a cikin hallaka saboda ne za ka tara dukiyan mai tsananin yawa rubama ka bar ma 'ya'yanka rubama 'ya'yan nan naka ba su samu cikakkar tarbiyya ba su je su yi ta ɓanna da wannan dukiyar taka wannan ɓanna da za su yi da wannan dukiya taka kaga baka amfana da wannan dukiya ba ko da ma ba a kai maka laihinsu ba to amma kaga ka tara dukiyan baka makanka amfani ba na ka taimaka ma addini ko ka taimaka ma bayan Allah wanda zai zamo in ka je lahira ganin abin da kai kaddama ma Allah maɗaukakin sarki zai faranta maka da rai a lahira dukkan wannan baka yi shi ba to ba wani jefa kai a cikin hallaka wanda ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wane ne dukiyan masoyan shi tafi so magadan shi tafi soyuwa akan dukiyar shi suka ce haba ta kaka za a yi haka nan ai kowa ya fi san dukiyar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda ka ɗauka ka ba Allah shine naka wanda kuma ka ɗauka ka bari ka ci ka sha ko ka bar ma magada wannan ba naka ba ne wannan na magada ne wannan wasu ka bar mawa don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye Allah ku tsoraci Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta dibi rai ta dibi abinda ta gabatar magobi ta gabatar dan gobe kowa ya san aiki na alkhairi wanda ya gabatar ma Allah da shi wanda zai zamo ko yana cikin kabarin shi wannan aikin na alkhairi zai iya je mashi gina masallaci jawo ma mutane ruwa taimaka ma mutane aji wani abu wanda zai amfani mutane ko da ba kanan ka yi shi don a ƙarshe kana kwance cikin kabarinka allah maɗaukakin sarki zai rinka kai maka lada ba tare da ka yi wata wahala ba ku ji tsoron allah waltan nafsun ma kaddamat ligadin rai ta dibi abinda ta gabatar don gobe nata gobe kiyama wattaqullaha ku kiyayi Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki yana sane da abinda kuke aikatawa wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar cikin hanyar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kak ku jefa kawunan ku nan sai aka ambaci aidi hannuwa ana nufin kuma dukkan mutum wannan shi ake cewa itlaqul juz'i wa iradatul kull a faɗi abu wanda yake yanki ne daga cikin jiki in yana da muhimmanci ana nufin dukkan jikin ne kama faɗan Allah da yace fa tahriru raqaba ku yanta wuya wuya na dan adam ba shi ake yantawa ba ana nufin me wuya amma muhimmanci wuya a cikin jiki wanda in aka tashi kashe dan adam ma wuyan ake yankewa sai aka ce ku yanta wuya to nan kar ku jefa hannuwanku ai kar ku jefa kawunanku a cikin hallaka wa ahsinu ku kyautata kowace irin kyautatawa kaga nan ma da aka ce wa ahsinu aka ce ku kyautata ba a faɗi wanda za ku kyautata mawa ba ba a ce wa ahsinu ila fulanin wa fulan a'a ku kyautata ma kowa ita kyautatawa ba ta faɗuwa banza in musulmi ka kyautata mawa to ka kyautata ma wanda yake bauta ma Allah in ka kyautata ma wanda ba musulmin ba da hakan ne zai ga cewa lalle wannan addinin musulunci addini ne wanda ke kira akan kyautatawa akan ɗabi'u wanda suke masu kyau don haka wa ahsinu ku kyautata ma kowa da kowa mafi kusancin wanda za ka kyautata ma wa iyalanka iyalanka matakka ce 'ya'yanka ne makusantanka ne danginka ne su ne mafi ficin wanda za ka kyautata mawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli fiyayyanku shine fiyayyanku ga iyalan shi ni kuma ni ne fiyayyanku ga iyalaina wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa anan zamu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah yayi rai kama naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin